بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a biyu ga watan zulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin goma ga watan mayu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 16 cikin jirage darussa da muke mustake da arabiya daga ajinmu na faslin Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadisi Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta musu to wannan jiran gidarusa muna karatu ne kamar da aka sani daga littafin At-Turfa fi Nahwi wallafar Al-Hafiz Ibn Abd al-Hadi wanda ya rasu a shekara ta 700 da 44 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam za mu tashi inda mali yake cewa babul idafati ya ce idha adaftasman ilasmin bi ma'anar lami au bi ma'ana min au fi jararta alismar sani walam tunawwinil awwala nahu hadha gulamu amrin wa hadha khatamu fiddatin abin da ake ce ma al'idafa a larabci shine jingina wata kalma zuwa ga wata sai ta bata ta'arifi abdu sai ya ce abdullahi sai zama mai ko abdu na kira ce jingina ta da aka yi zuwa ga allahi ya bata ainihin ma'arifa haka makrul laili makru kaga na kira ne aka hada shi da allaili sun zama ma'arifa to na farkon sai ya kira shi suna mudaf na biyu sai ya kira shi da suna mudafu ilai su ne yake mana magana anan ya ce idha adafta isman idan ka danganta ka jingina wani suna ilasmin zuwa ga wani sunan bi ma'anar lami wanda jinginawar za ta ba da ma'anar lamul jarri au bi ma'ana min ko da ma'anar mimul min ta jarra ita ma au fi ko da ma'anar fi jararta lismar sani to na biyun a ko da yaushe shi na biyun shi mudafu ilaihi ko da yaushe zai zama mai jarra ne walam tanwi alawwala shi kuma na farko idan mai tanwini ne za a cire mai tanwini haka za a cire mishi nunun nunun ta tasniya ko ta jam'i idan musanna ne wanda ake cewa raka'atal fajr ba za ka ce raka'atani ba haka muslimu Nigeria ba za ka ce muslimuna ba a haka muqimis salati ba za ka ce muqimina ba za a cire nunun ɗin a wadda ta ce dama take madadin tanwini da ke jikin suna mafaraji ya ce ibafa tana zuwa ne da ma'anan kodai allam lam take nuna mulkiya wanda ita ce asali ita ce asali wannan lamun ɗin kuma ita ce maganan jumhurin malaman nahau amma kamar da shi wannan malamai karkata a nan wannan shine mazhabin Ibn Malik cewa ba lamun bane kadai kamar yadda yake cewa wasani ujrur wan wimin aw fi idha wasani sunan nabiyu ujrur kai mishi jarra wanwi kana faci cewa akwai min tsakankani au ko kana faci cewa akwai fi idza lam yasbi illa zaka idan babu abin da zai shiga sai wannan ya ce wallama huza ko kuma ka ɗauki lamun limasiwa zainika limasiwa zainika waksus awwala ya ce idan kowa za ka yi shigar da min da fi ba to sai ka ɗauki lamun ga abin da ya wannanci zainika waɗancan guda biyu waksus au a atihi ta'arifa billazi tala ana amfani da idafa wajen taksisi abdul am ne aka ce abdullahi to an yi taksisi baitun aka ce baitu fulan ai taksisi au atihi ta'rifa ko kuma ka bashi ainihin ta'rifi billazi tala da kalmar da ta biyo baya ita mudafu ilayhi din haka ibnu malik yake fara to kaga allam shine na mulkiya kamar yadda muka kwatanta abdullahi za iya cewa abdun lillahi shine ma'anan akwai a ɗanɗanan lamun a ciki abdul lillahi ko kuma min kamar yadda za a ce saubu haririn ai saubun min haririn baitu madarin ai baitun min madarin a a maidanu qitalin sai sai maidanun lil qital kenan wannan lil qital haka in ka ce misali saubu haririn ko a a waznu nawatin ai waznun min nawatin ko a in ka faɗo wani abu makamancin haka to shine ana iya saka min kenan ta zama min ce ma'anar abin da ke tsakankani ko kuma fi wanda ke zuwa a kaman a makrun laili ai makrun fil laili wan nahari ai fin nahari da ire-irensu yace to suna na biyu a kore shi zaka mishi jarra sannan kuma zaka yi mana farkon shi kuma al-irabi gurgurda abin da ya sawwaka amma ba za a saka mishi nunun ba idan musanna ne ko jam'i ba kuma za a yi mishi tanwini ba idan mufradi ne za a buge tanwinin kamar ka ce hadha gulamu amrin ay gulamun li amrin kaga gulamu mudafun amrin mudafu ilayhi wa hadha khatamu fiddatin khatamun min fiddatin ai masnu'un min fiddatin to akwai abinda suke faɗa game da idafa cewa akwai idafa lafaziyya ita ce wannan wadda idafa lafaziyya ita ce wadda zaka iya sanya fi'ili a maimakonta in ka cire mudafu din kaga fi'ili ya hau wajen to idafa ce lafaziyya kamar idan ka ce talibu ilmin hadha talibu ilmin zaka iya cinye zaka iya maida wannan talib din ya zama fili kace hadha yatlubul ilm kuma wannan ta fita din da kaga zaka yin haka mudafun ka juya shi zuwa fi'ili mudari'i kuma ya bada ma'anar wannan abin da yake nema to da haka ake gane al-idafa al-lafziyya hadha talibu ilmin zaka ce hadha yatlubu ilmin yatlubul ilma amma ko wanda zaka yi kai ka juya shi ba zai juyi ba to wannan shine idafa ma'anawiya kamar idan kace hadha katibu mahkamatin hadha katibu mahkamatin ko hadha qadi mahkamati zariya ba za ka yi cewa hadha yahkumu mahkamati zariya ba ma'ana za ta lalace so da haka ake gane al-idafa al-lafaziyya da kuma al-idafa al-ma'anawiya wanda a jikin lafazi ne kawai idafa dan a fahimci abin kuma take da ma'ana binnan dunkulalliya a cikinta ita ce al'ibafa al'ma'anawiya sai malam ya ci gaba da cewa ya ce wa darbul yaumi ai darbun fil yaumi shi ne cikon misalin babun na kirati wal ma'arifati sai kuma babun na kira wal ma'arifa a cikin sunaye a larabci ana raba su zuwa gida biyu akwai al'asma'ul nakira asma'un nakira da kuma al-ma'arifa aka ce nakira shine duk abinda yake sakakke kalma sakakkiya da ba a tsaida ita akan wani mutum na musamman ko wani suna na musamman ba tana daukan sunan jinsi ne tana daukan generic name idan misali kace baladun rajulun waladun kitabun qalamun duk waɗannan za su daukan duk wani abu da yake iya amsa sunan wannan kalmar iya daukan kowane rajul kowane qalam kowane balad kowane kitab wannan shi ake ce mana kira idan kuma ya zama an sa mishi wani abu da zai khassase wani wani wani muayyan kwaya ɗaya cikin masu iya daukan wannan sunan da yawa shi ake cewa ma'arifa zaka da haka na kira ita ce al-asl ma'arifa ita ce mukhassasa da haka zaka ji ibn al-gira ce ibn malik cewa nakiratun qabilu al mu'athira aw aw me yake cewa ne ma aw rafi'un go aw rafi'um aw aw waqi'un mawqi'a ma qad zukira nakiratun qabilu al mu'athira aw waqi'un mawqi'u mawqi'i ma aw waqi'un mawqi'i ma qad zukira nakiratun qabilu al nakira shine sunan da zai iya haduwa da al ta ta'arifi mu'assira wacce kuma idan ta shige shi za ta yi mai tasiri wajen canza shi daga nakira zuwa ma'arifa idan bata mai wannan tasirin ba babu bai zama nakira ba akwai sunayen da tun kafin al ta shige su dama sun fita daga babin nakira to ko ta shige su babu komai kamar Nu'man kamar Abbas da ire-iren su sunaye a cikin larabci wanda an gana za a cewa Abbas za a cewa Al-Abbas za a cewa Nu'man za a cewa An-Nu'man za a cewa ainihin wato Zubair Az-Zubair yawa ire-iren su to duk waɗannan kafin ta shiga dama suna nan a ma'arifa shi sai ya ce nakiratul qabil au al-mu'athira au ko kuma waƙi'un wanda zai zauna mauƙi'i maƙar zikira wato mauƙi'in abin da yake da ta'arifin shi ne kamar su zu wata ke ma'anan sahibu da ire-irensu to shi kuma aka sin shi sai ya ce wa gairuhu ma'arifatun kahum wazi wa hindu wabni wal gulami wallazi jibun malik su ne ya lissafa su duka guda biyar ɗin kenan a cikin baitin saboda ma'arifa kala daban-daban ne za mu ji wasu ana annakiratu nahu rajulun wa farasun nakira kama a ce rajulun wani mutum wa farasun wani doki rajul ɗin zai ɗaukan kowane mutum da zai amsa sunan rajul in an ce rajulun rajulun fiddari ko dakhala rajulun ko kharaja rajulun ko mata rajulun ko takallama rajulun zai daukan kowane mutum a wajen da iya amsa sunan rajul haka aka ce faras godiya ita ma haka to idan ana so a maida na kira ta zama ma'arifa sai amfani da ɗaya daga cikin asalib da ke maida na kira ta zama ma'arifa shi zaka ji malaka ya ce kahum wato kaman dama'ir kenan wazi da, da, da, da haza da hazihi asma'ul ishara ya ce wahindun da kuma al'alam suna alami wabni da kuma ibafa ta ce wannan da muka wuce wabni walgulamu da kuma mu'arraf bil alif wallab wallazi da kuma wanda yake asma'ul mausula su ma mu'arifi aga ya kawo su daga kala shida akwai dama'ir akwai asma'ul mausula akwai asma'ul ishara akwai al'alam akwai al-mu'arrab bil alif wal lam sannan kuma akwai al-idafa al-idafa al-mahba waɗannan sune al-ma'arifu sitta sai fara da yace wal ma'arifa al-mudmarat daga cikin ma'arifa akwai ad-dama'ir akwai damirai sune pronouns wato wakilan suna yana daga cikin fasahar da Allah madaukakin sarki yawa cewa dan adam shine amfani da wakilin suna a cikin zance mai kuma ai ta maimaita suna abin zai zama wani gwari-gwari da yake a cikin kimiyya harshe akwai abin da yake cewa linguistic universal wato alqawaidul lugawiyya al'alamiyya ka'idoji na harsuna wani bloomfield wani takadari ne ba amurke shi ne fara wato kamfen da da'awa zuwa ga wannan nazariyar cewa a kirkiri wani salon bincike game da harsuna wanda zai daidai da kowane harshe da duka harsuna ɗan adam ne yake magana da su kamar yadda in an yi magani ko an yi wani abinci ko an yi wani abu da ya shafi halittar ɗan adam kowane ɗan adam a ko'ina a duniya zai yi amfani da shi kowane adam zai yi amfani da maganin misali olsa za a ce dole sai in maganin olsan hausawa daban da na kare-kare da na inyamurai ba misali to don me yasa su ma malaman harshe ba su ikiro ka'idoji ga magariba sai kira su da suna universal linguistic rules ka'idojin harsuna na duka duniya da haka in ya saka wannan ka'idojin da ya sa a cikin grammar a cikin syntax a cikin phonetic and phonology da duka fannonin linguistics in ya zo ya gamu da wani harshe idan harshen ya kide da kaida sai ce harshen kuskure ne ce masu harshen sun bata shi irin kaman kaman kaman abin nan ne shi ba basare ne a nahawu ana rigima da shi sosai akan wannan kaidojin to da gaskin qawaidin akwai qawaid na dama'ir cewa babu wani yare da bai da damir kowane yare yana da yana da salon amfani da lamirin suna maimakon maimaita suna a tautologically haka amma kuma wasu malamai masana sun musanta mishi wannan cewa akwai lahaja ta yaren japanese waɗanda su babu babu wakilin suna a cikin harkarsu kamar yadda haka aka samu akwai harsuna da yawa daga cikinsu har da ingilishi wanda yake da deficiency a amfani da gender is not gender oriented amfani da salon abin nan a tafkir wata anis a ingilishi ma wannan da ake ganin shi babban yare akwai deficiency kamar da duk muka sani so da ka bai da zai wani kirkiro ta ka'ida ya ce dole sai kowa ya amfani da ta a cikin harsuna amma dai haka ake wannan gwagwarmaya a ita jayayya haka dai a wuce kowa ɗaya inda ya ga dama almuhim abdama'ir suna daga cikin muhimman zawahir na lugatul insan harshen ɗan adam yana yawan amfani da dama'ir wakilin suna a maimakon maimaita sunaye din saboda zaka ga a kusan kowane harshe ana nazarin fahimtar yaya wakilan sunan wannan yaren suke kuma an yi amfani da zahira ta wakilin suna wajen gane dangantaka harsuna akwai harsunan da da asalin su ƴan uwa ne asalin su daga lahaja guda ne ko daga family ko daga aila guda amma tsawon zamani ya sa sun rabu kamar yadda misali watakila kai ɗin da kake zare ko kano ko sokoto ka da su uwa a sudan ko a jidda ko a kigali ko a johannesburg fiye da shekara 800 ko 500 da suka wuce yan uwanku ne amma yanzu kun rabu har abada ko a lahira ma ba za a tashi ku tare ba ala to amma ana nan ana nan aka ce wani bincike sai a iya gano wani abu da ya jona asalinku kuma gani to daga ciki akwai malaman harshe da suka yi wannan dabara suka ce ai misali yanzu kamar hausa ana ganin cewa din da ake da alaka da larabci tutiyar da hausawa suke cewa suna aran kalmomi daga larabci akwai malaman da suka ce kawai wannan zance ne mara hujja ba aro ba ne wani ragowar kayan gado ne da suke haɗa a kai har yanzu suke sharing da gaske akwai da ma'ir zara ga da ma'ir ɗan hausa sun yi kama da larabci musamman damirul mukhatab rigakka zaka zaka ce da larabci kace kamisuka rigakki kamisuki rigakku kamisukum kuma mun gane suka ce wannan duka asali ne ba ba aro bane ka da ki da kudin suka ce duka wai wai asali ne wallahu alam almuhim mala yace almudmarat a dama'ir a wal a'lam da sunan yanka sunan yanka proper noun suna wanda kusan komai yana da shi wa allamal adamal asma'a kullaha to wannan suna na gari da mutane da ƙauyuka da abinci da ababen hawa da duk wani abu da ka sani a duniya yana da suna wanda ake mayyaze shi da shi shi ake ce ma'alam wa asma'ul ishara da kuma sunaye na ishara wanda za a nuna wannan su haza da hadhihi da hati da makamantansu wa hind wal mawsulat da kuma asma'ul mawsula masu dora tsakanin jumla da jumla sune su allazi da allati da allazina da allazani da allatani wa fihi wa ma fihi al alif wal lam da kuma abinda aka samu shi alif da lam shine alif da lam na at-ta'rif din nan kenan wal munadal muayyan da munada wanda aka ayyana shi a ce ya kaza wal mudafu ila ma'rifatin idafatan mahba da kuma wanda aka yi idafa zuwa ga ma'rifa cikakkiyar idafa akwai idafa mahba akwai idafa ghairu mahba wadda ta zama a kankaninta akwai wani abu da shiga tsakani mun kan da zamu magana insha Allah sai fara da yace wal mudmaru kaga shi da miri ana iya raba da miri ta fuska biyu ta wata fuskar ta fuskar bayyanarsa da rashin bayyanarsa shi za ka ji an ce akwai almustatir da kuma abbahir ana iya raba shi kuma ta fuskar ittisal da infisal akwai abdama'irul muttasila wanda ba sa zaman kansu a matsayin kalma mai zaman kanta amma dai akan jona su da kalmomi da sunaye su sune almuttasila kuma wanda suke iya zaman kansu kalma ce mai zaman kanta sune abdama'irul munfasila akwai detached sune almunfasila akwai attached sune almuttasila baka taba ganin su sai a jikin wata kalma waɗannan kuma suna zaman kansu a su al-mustatira kaga akwai al-mustatira akwai al-bariza a akwai al-mustatira wujuban akwai al-mustatira jawazan sun kasu gida biyu ana istitarin su ne wujuban a inda ya zama na mutakallimi ana istitarin su ne jawazan in zama na mukhatab ne ko na ga'ib in ka ce a a a misali a a okay in ya zama na mukhatab ne shine mustatir jawaz wujuban ko in ya zama na ga'ib shine mustatir jawazan a zahaba zahaba za a iya barin shi haka za a ce kuma zahaba zahab zahaba huwa misali ko zahabtu zahabti to kaga waɗannan muttasila ne kuma bariza to idan ana so a koye sai sai a koye din ya zama a wato koyewa ta dole ko koyewa ta jaizi a wajen fi'ili amri idrib anta ko id, id, idribu antum to waɗannan suna zaman almustatira wujuban saboda muhatab ne idan ga'ib ne zai zama mustatira jawazan ana iya bayyanawa ana iya boyewa idan an bayyana su kuma za su iya bayyana a matsayin dama'ir munfasila masu zaman kansu su ne su ma gida uku akwai almunfasila lil muhatab akwai almunfasila lil mutakallim akwai almunfasila lil ga'ib lil mukhatab sune oke bari mu fara da wan din lil mutakallim ko sune su ana da da ire-iren su da da da da rassanta ana da nahanu akwai kuma al mukhatab wanda shine mataki na biyu shine anta anti da ire-iren su anta anti antum antuma akwai kuma al-ga'ib shine na uku shine mataki na uku shine huwa da hiya da hunna da hum da da da, da rassansu to kaga waɗannan duka munfasila ne wato wanda suna zaman kansu ana rubuta su kadai kuma su ma suna wakiltan irin mutane uku ko dai al-mutakallim shine first person ko al-mukhatab shine second person ko al-ga'ib shine third person ɗayan reshen shi ne almuttasila damairin muttasila a idan damair ya zama muttasili yana iya zama muttasilun kuma damirun raf'i yana iya zama muttasilun kuma damirun nasab kuma zai zama muttasil kuma damirun jarri domin dama waɗannan su ne nau'in wasali guda uku da ke iya hawa sunaye arraf'u wan nasbu wal jarru shi kuma fi'ili arraf'u wan nasbu wal jazmu sun haɗu a wajen raf'a da nasba sun rabu a wurin jazma da jarra suna ya ja jarra fi'ili ya ja jazma kowa ya ci gadon gidansu to da ma'irun raf'i al-muttasila ummul babu a cikin shi ce ta'ul fa'il katabtu katabta katabti katabtum katabtuma ita ce ummul babu ita ce atta da ake mata rabi a ce fi muhallin raf'i fa'in ko akwai wadda ke biye mata ita ce na addalatu alal fa'il kamar yadda can muke da ana da na hannu to haka nan kuma ake da tu da kuma na addalatu alal fa'il wata ke wakiltan ko da jam'i ko al-mufradul mu'azzimu nafsa kamar yadda suke cewa إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ وكتبنا عليهم فيها وانظر إلى الإذام كيف ننشزها ثم نكسوها ونندك نون ننتكزوها أكرشي نا كتبنا قلنا آآ آآ قتلنا ضربنا دائرة إيرانسو إتتي نا وتكي الدالة على الفائل تنا إذا ما فائل مفردين إذا إذا ما كما واتو جمعيني idan mufradi ne to shine wanda almu'azzimu nafsa wanda yake girmama kansa Allah ya cancance girmama kansa ya girmama akwai kuma na uku sune okay na biyu ko sune dama'iru aljarri jama'irul mu- muttasila lil jarri sune wanda okay sune na uku wannan al al, al, al jama'irun nasbi sune na biyu sune wanda za su zama a a a dan nasaba kaman ha'ul ga'ib kaman kaful mukhatab in istafaituka istafaituka aga ta'ud fa'il da kuma kaful mansub na maf'ul bihi istafaituka eh fa sayakfika hum sana misali da shi fa sayakfika humullah wannan kafun shine kaful mukhatab shine damiru annas damirun nasbi ne da kuma ha'ul gaiba wanda za a ce darabahu igtabahu qatalahu takallama fi sha'anihi to wannan damirin da shi da ha'ul gaiba da kaful mukhatab idan harafin jarra ya biyo ta so su gaba sune suke zama da ma'irul jarri al-muttasila takallama fi sha'anihi kaga me ya me ku a ce sha'anahu sai kuma sha'anihi eh iktaba iktabahu sai aka ce takallama fi sha'anihi kaga iktabahu ya zama fi mahallin nasbin takallama fi sha'anihi fi mahallin jarri haka waqafa inda babi zamilihi zamilihi duka jarra ta hanyar harafin jarra ko ibafa su ne bama'ir wannan da yake ambata ga sunan ya ce a mutasirun wa munfasilun falmutasirun marfu'un wa mansubun majrur wal munfasilun marfu'un wa mansubun la majrura lahu shi al munfasil ba shi da majruri ba shi da majruri ya isa ka ko ko aje wallahu al musta'an shi na hau ba wani labari ne kasan sai dai kawai caji sai ka ji ba kabbara an ce mun yi tsallake a cikin wannan abin nan na adab din rana ma mun yi wani tsallake a cikin wanne ne ma a cikin ladabi da biyayya ne ko to shi kenan sai mu kuma inda muka tsallaka din wai mun tsallake amr ibn kulthum amr ibn kulthum shine aka ce muka tsallake sai muka tafkan antara to zaka zamu karanta wannan da muka tsallake sai mu dawo mu ƙara tsallakawa zuwa kan zuhair amr ibn kulthum a wasalin shi mafi inganci shine bin raf'i kulthum suna ne wanda yake ana iya sawa namiji ana iya sawa mace kulthum ana iya cewa mace kulthum ana iya cewa namiji kulthum huwa abul aswadi amr ibn kulthum ibn malik ibn attab at-taglibi dan kabilar banu taglib ne sayyidu taglib wa farisuha wa sha'iruha saidi ne wato shugaba ne a kabilar taglib kuma faris jaruminta kuma sha'ir mawaƙin kabila al-mushtahiru wanda ya shahara bi qasidatihi wa mu'allaqatihi fi nafsi al-waqt waka shi guda ɗaya ce sananniya ita ce bakandamiyarsa ko waƙarsa wadda da ita aka san shi sada qaumahu wa huwa murahiq amru ya zama shugaba sayidi a kabilarsa tun yana yaro murahiki shine teenager dan shekara goma sha wani abu wa qada jusha kabilatihi fi kathirin min alwaqa'iq allati khadatha amma ta yawan yaƙe-yaƙen da kabilarsa suka je shine komandan yaƙin tun yana wannan matashi dan shekara goma sha wani abu wa kana sahiba hamiyatin yana da tsananin kabilanci alhamiyata hamiyatal jahiliyyati din nan da aka ambata to to ba kabilanci ne sosai yana da kabilanci kamar da jahiliya suke shuja'an sannan jarimi ne wa mu'jaban wa mu'jaban bi nafsihi kuma mai ji da kansa yana da girman kai wa huwa allazi qatala al-malika amr ibn hind fi majlisi shine kashe wani sarki mai suna amr ibn hind a majalisin sarkin a cikin fadar sarkin saboda sarkin ya yi man mahaifiyarsa wani zance da ya fassara shi a matsayin wulakanci wanda haka ya faru a shekara ta da 78 bayan miladiya wa kana amru minal mu'ammarin amru ibn taglib yana daga cikin mutanen da suka dade a duniya ya rayu sosai a duniya tufiya ya rasu na hawa kwatankwacin shekara ta 480 ba'da al-mi'ati al-khamisa lil milad a shekara ta 584 ake tunanin ya rasu ودفن في الجزيرة الفراتية أنا أكرف شوة جزيرة فرات ومما يذكر أنه قبا حياته يكرر معلقته في سوق أكاد daga sai abin da ake bada labari shine cewa yayin da wasu mawaka duk in za su zo ukaza a kowace shekara sukan zo da sabuwar waka to shi wakar shi da aka sani kullun ita yake zuwa yana karantawa wa hafizaha banu taglib saboda ka kabilarsa gaba ɗaya sun haddace wannan waka wa aksaru min riwayatiha saboda suna yawaita riwayata yana da riwayat da yawa fashuhuratuhu kasha'irin tabda'u wa tantahi bi mu'allaqati allati yaz'amu ba'd al-mu'arrikhin anna adada abayatiha yarbu 'ala al-alf a takeice shaharar sa tun daga farawanta har ta ta fara ne kuma ta kare da wata waka tashi wannan mu'allaka tashi wanda wasu malaman tarihi suke cewa yawan baitocinta ya wuce baiti dubu wato kullun yana karawa akanta amma dai abinda aka riska bai kai adadin haka ba aikace daga cikinta yana cewa abahindin fala ta'jal alaina wa anzurna nukhabbirka liyaqina bi anna almut'imuna idha qadarna wa anna almuhlikuna idha ibtulina wa anna almani'una lima aradna wa anna an-naziluna bihaythu shi'na wa nashrabu in aradna alma'a safwan ويشرب غيرنا كدرا وطينا لنا الدنيا ومن أضحى علينا ونبطش هينا نبطش قادرين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين yana cewa aba hindin ya kai baban hindu fala ta ajal alaina karkai mana gaggawa wa anzurna dan tsahirta mana nukhabbirka al-yaqina mu baka labari na yaqini ka daina gaggawa za a baka labari so daga cikin labarin ne bi annal mut'imuna idza qadarna mu ne muke ciyarwa idan muka auna muka ga akwai bukata muna dafa abinci mai tarabawa mai taci da mutane wa annal muhlikuna idza btulina kuma mu ne idan aka takale mu mu ne masu kashe mutane idan ana zaman lafiya za mu ta rabawa dangi da ƴan uwa da makwabta duk wanda yake mabukata mu tarba masa abinci wanda kuma da ya takale mu idan aka je yaki nan kuma zai ga bambanci wa annal mani'una ilma aradna mu kabilan banu taglib mu ne muke hana abin da ba ma so ayi mu ce adina kuma dole adina wa annan naziluna bi haisu shi'ina ko muna yada zango adin da muka ga dama a jahiliya ba kai saka samu riko ka yada zango ko ka kafa tantunan kabilarka ko ka je kai kiwon dabbobinka ko ka ɗebi ruwa ko ka ma yada zango na tafiya ba kai sa ba sai kana da izini saboda tsananin fitina da ake akan mallaka wurare yace to amma su karfin su ya kai duk inda suke so nan suke tsayawa bi annan wa annan naziluna bi haythu shi'na duk inda muke so nan muke tsayawa wa nashrabu in aradna al-ma'a safwan kuma mun tashi shan ruwa muna shan ruwa ne mai kyau lafiyayye wa yashrabu ghayruna kadaran wa tsina yayin da wanda ba mu kuma sai dai ya sha gurbatacce shine kadar wanda bai da tsafta watsinan ko ya sha tabo ya sha wanda yake mun riga mun sha mun rage yana nufin su suka mallaki wato almara'i wuraren kiwo wa masakitan anhar inda ruwa yake taruwa domin a jahiliya akwai tsananin bukatuwa zuwa ga ruwa a wannan sahara a wannan sahara ta jaziratul arab saboda ka dinda aka samu ruwa baya zaman kanshi shi za suke da suna da suke sanya wa rijiya wanda ba a san me ita ba da suke ce ma qalib wato wanda aka tona aka fadda ƙasar kawai ba a san me ita ba rijiya wata dukiya ce da mutum ya mallaka wani ƙarfi ne ga ƙabilarsa wani hanyar samun kuɗi ne ya yi shekare misali shine ga hadisin biru roma wanda rijiya ce ana sai da ruwa yanzu ma za mu iya gane wannan da ne ba za a gane ba da an ce ana sai da ruwa sai dai a kano amma a yanzu kowa ma ya san ko ina ma ana sai da ruwa da mamaki muke idan muka in ka je wani gari kaga za ka yi alula a ce sai ka biya kuɗi da ka bar zariya din da ka je za ka wala ce sai ka biya kuɗi irin kulan na irin wannan kula haka ta ƙasa sai mai ta mamaki da to amma yanzu ko ina in za ka sha sai ka biya in za ka yi wanka ma sai ka biya komai sai ka biya Allah ya kyauta za ka a jahiliya larabawa suna ganin darajar ruwa saboda sahara ce sai an yi wahala an yi tono mai zurfi ko ko mutum ya, ya, tafi da dabbobinsa ko saibul kabila wani suke ce masayid ya hijira da kabilarsa tsawon tafiya mai yawa sai su je inda za su samu korama ko su samu lema ko wani kududdufi sai su yi sansani kusa da shi wannan kuma sai a gefe-gefen jazira suke samu wannan ya ce lanar duniya wa man adha alaina mu muke da duniya da duk wanda ya hantsi a wajenmu wanda duk ya kwana cikin mai dawo cikin mu shi zai mallaki duniya wa nabtishu hina ishu qadirina sannan idan muka tashi kai farmaki kuma muna da iko muna da karfin sojan kai farmaki idza balagal fitama lana sabiyyun yace idan yaro kankani a kabilar banu taglib ya kai lokacin yaye ya kai shekara biyu kenan ko takhiru lahul jababiru sajidina za ka ga manyan mutane a sauran kabilu suna faduwa suna gaishe shi saboda an san wannan mina sadat min sadat taglib kenan yace ala ku tsaya ku ji la yajhalan ahadun alaina yace wallahi su a yadda suke rayuwar su ba wanda ya sai musu wauta fa najhalu sai mu mushi wauta fauka jahalil jahilina fiye da wautar wawaye a san da ya kashe wancan wancan amur dan hin ne yake faɗan wannan maganganun cewa su ba a musu wauta kuma a ɗauka wai shi kenan wai za marubi lagawi maru kirama su laye maru na kirama e ba ruwansu za su yi wauta ne irin yadda aka musu kuma fiye da wanda aka musu kaga wannan shi ne abin nan ma'ayir ne na rayuwa irin ta jahiliya ba ma'ayir ba ne na musulunci Allah ya kyauta sai mu sake tsallakawa inda ya ce zuhair ibnu abi salma zuhair ibnu abi salma huwa zuhair ibnu rabi'a ibn ribahin al-muzanni ko al-muzani ba shadda al-muzani wato zuhairu dan rabi'a dan rabah hakimu shu'ara'il jahiliyin wa min ahli hijaz min ahli hijaz ya daga cikin masu hikima masu raba gaddama wanda aka san su da hangen nesa cikin mawakan zamanin jahiliya ko mutumin kasar hijaz ne an haife shi a cikin kabilar Banu Ghatfan kusa da Madina waɗanda annabi da sahabbai suke cewa mun samu labarin cewa anna Ghatfana tun'ilul khayla li ghazwina suna nan suna horar da wakai za su kawo mana farmaki sai su ma suka shiga shiri yantasibu Zuhair ila usratin laha taqalidu sha'iriyya Zuhair yana dangantuwa zuwa ga wani family wanda ke da tarihin cewa family ne na gadan mawaka akwai mawaka da yawa faqad kana abuhu sha'iran babansa mai suna rabi'a ibn rabah mawaki ne wa kadhalika khaluhu bashama ibn al-ghadir ya da wani dan uwan mahaifiyarsa mai suna bashama ibn al-ghadir allazi lazamahu zuhairun wa akhadha anhu ash-shi'r wanda ma wannan zuhairu ya kasance da rawiyar sa ne yana zama tare da shi yana jin waƙarsa yana kai labarin ta zuwa ga sauran al'umma kuma shi ya koya masa waƙa walahu ukhtani zuhair na da ƴan uwa guda biyu mata sha'iratani mawaka wa bunahu kuma ƴaƴansa bujairun wa ka'abun bujair da ka'ab ibna zuhairin kenan min ash-shu'ara'il mukhadramin suna daga cikin mawaka wanda suka rayu a jahiliya kuma suka rayu a musulunci kuma dukkanin sun musulunta kamar da mu zo labarin su a gaba insha Allah yace wa kana rawiyatan li aus ibn hajar ya kasance a da rawiya ne ga Aus ibn Hajar al-Usaidi at-Tamimi wanda wannan ya taba auren mahaifiyar Zuhair mawaki ne bamudare sai zo sai ya aure mahaifiyar Zuhair sai Zuhair ya zama yaron shi a waka sunan shi kenan babban abin nan daguti ne na zalunci cikin cikin azzalumai a zamanin jahiliya mai suna Aus ibn Hajar يؤد أحد الشعراء أحد الثلاثة الذين تنتهي إليهم الرياسة الشعرية في الجاهلية شي زهيرو أنا كرغا شي أمتين ديا daga cikin mawaka guda uku waɗanda shugabancin waka ke tikewa zuwa gare su a jahiliya wato an cigita an cigita ana so a ga waye yafi iya waka sai aka tsayo akan mutane guda uku cikin mawakan jahiliya ana ganin sun zarta sauran wajen gogewa da ƙwarewa da shahara su ne wane waɗannan guda ukun akwai shi kanshi zuhair ibn abi salma akwai kuma imrul qaisi da kuma annabiga az-zubiyani su ne guda uku ruya annahu kana yanzumu qasidata fi arba'ati ashhur ana bada labari a tarihi cewa zuhair ibn abi salma yana yin waka ne a tsawon wata hudu yakan zauna ya ta yin waka a hankali a hankali yana tsara ta wa yunqihuha fi arba'ati ashhur bayan ya gama kuma sai ya dauki wasu wata hudun kuma yana tacewa yana gyarawa yana kwangaba kwan baya yana add and drop ya ƙara wata kalma ya rage wata ya canza wata haka ne wa ya'riduha ala khawasihi khilal arba'ati ashhur bayan wata takwas sai ya fito da wakan nan sai ya raba wa wasu mutane makusantan shi wanda ya da kwarewarsu da gogewarsu a sanin waka su ma su duba mashi su bada nasu comment din su bada nasu criticism din su bada nasu mulahazat din su sai ya gyara duka ya shigar walizalika summiyat fala yukhrijuha illa ala ra'si sana baya fito da waka sai a ƙarshen shekara walizalika summiyat qasaiduhu bil hawliyat da aka yake ce makokin shi al hawliyat wakokin shekara shekara wa qad galaba ala zuhair ala shi'rihi ala shi'r zuhair al hikma zance na hikima na salan magana da azanci yayi galaba akan waƙar zuhair wadda'awati wadda'awatu ila sulhi baina kabilatai Ziban wa Abs da kuma yawaita kira zuwa ga sulhu tsakanin kabilun nan guda biyu Absu da Ziban wanda kabilun guda biyu wanda suke kuma ƴaƴan Awam ne amma sun yi yaƙe-yaƙe da yawa a jahiliya tsakanin junan su Abs sune kabilar su Nabiga kenan su kuma Zabiyan afwan Abs kabilan su Antara ko Antara mushaddad al-Abasi su kuma Ziban kabilar su Nabiga to suna ta rigima tsakankaninsu shi kuma yana ta musu waka cewa sulhunta yace wa ghairiha da ma wasu waɗannan absu da ziban min alqaba'il lati kanat tataharabu ma ba'dha cikin kabilu a jahiliya wanda ya shahara a tarihance suna yawan yakan junansu eh kaman su kansu bani taglib taglib da abin nan da ƴan uwansu waɗannan kenan bakar Bakar ibn Wa'il, Taglib ibn Wa'il su ma suna yaƙe-yaƙe da yawa. Kabila kaza da kabila kaza Ausu da Khazraj suna yaƙe-yaƙe da yawa. To waɗannan ire-iren kabilu din. Wa kana sadiqan fil madhi. Zuhair ya kasance mai faɗar gaskiya idan ya zo yaba a waƙarsa. Wala yamdahu ahadan baya yaba ma kowa illa bima yatamatta'u bihi al-mamduhu min as-sifat al-hamida. In yazo yaban mutum baya zuguguta shi ko ya faɗi ma laisa lahu zai faɗi abin da kake da shi ne iyanan zai tsaya wa kana za ra'ayin sadidin mutum ne mai kyakkyawan hangen nesa hakiman mai kyakkyawan abin nan hikima qadiyan bainan nasi wa qadiyan bainan nasi kuma ya kasance alƙali mutane sukan zo a jahiliya su kawo mai rigingimu dan ya sulunta tsakankaninsu wa yamtadu shi'ruhu bi jawdatil uslubi waƙar shi ta cika da kyakkyawan salon zance wasu riƙin lahajati da gaskiyar magana wata nasu bil maqam da kuma yin zance ya dace da inda ake magana wa tufiya sarata ya rasu a shekara ta ɗari shida da tara an ce an haife shi ɗari biyar da ashirin bayan miladiya ya rasu ɗari shida da tara kaga ya shekara kenan kamar tamanin da tara a duniya wa min hikamihi ma yali daga cikin waƙoƙin shi na hikima akwai wani waƙar da yake cewa sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish samanina haulan la abalaka yas'ani wa aglibu wa a'lamu ma fil lay ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinni ana ilmi ma fi ghadin ami wa man la yusani ra'aytu al manaya khabta ashwa'a man tusibtu minhu wa man tukhdi yu'ammar fayahrumi wa man la yusani fi umarin kathiratin يدرس بأنياب ويطأ بمنسم ومن لم يذد عن حوضه بسلاهه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتمي ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن هاب أسباب المنايا تنله tanallahu wa in yarqa asbab as-sama'i bisullami wa man yasna' al-ma'rufa fi ghairi ahlihi yakun hamduhu dhamman alayhi wa yamdami wa ma ma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yabqa illa suratul lahmi wad-dami yace sa'imtu takalifal hayati yace wallahi na gaji da fitintunu rigingimu nauyace-nauyace ta kalif na rayuwa ya ce na gaji da su a sa'ama na ƙosa abin ya fita a raina sai imtu ta kalifar hayati wa man ya ishi ya ce duk wanda ya rayu samani na haulan shekara tamanin la abalaka ya sani na rantse maka da Allah sai ya ci rayuwa ta ishi shi haka Allah ya duniyar nan idan kake jin daɗinta akwai lokacin da za ka ji sai ka gwammace ka mutu in za a bakka a bakka wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi Allah zai takwarkwasa rayuwarka ya na daidaye ka ka zama wani kaya wa kanka baka baka jin zakin dandano baka jin dadin siga baka jin dadin sutura ko gayu baka jin kanshin tarare baka ganin mace ta burge ka ko ta baka sha'awa ko ta baka sha'awar ma karfin namijin ya kare ba abinda zaka iya mata in kana ma da ƴaƴa ƙanana a lokacin za ga suna baka tausayi ne ba saboda ka san cewa zaka bar su cikin abin nan wal yakhshal ladina law tarakum min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim zaka bar su su zama liability ma wani musamman in baka ga a cikin manyan ƴaƴanka akwai wani mai hankalin da kake tunanin zai rike su ba ba haka bane to za ga duniyar ma ta fita a ranka duk abin da mutane suke ganin wato shi ake nema a duniya kai za ka ga baka da bukatan neman shi ba kwanaki aka fi wani babban kuɗi babban mai kuɗi a ƙasar nan ba da ya ce shi yanzu mutuwa kawai yake jira bai sha'awar komai a duniyar nan mutuwa kuma ta ƙi ɗaukan shi ya ce duk abokan shi da suka yi rayuwa duka sun mutu bai da wani sauran aboki da suka samartaka face ya bar duniyar nan duk abin da ake nema a duniya kuma ya samu inda suna ne na duniya da arziki da ɗaukaka da tara 'ya'ya da jari da kasuwa da ƙarfin faɗa a ji na juya kasuwa da yana da shi amma kuma da kan shi fara ya ce bai jin daɗin rayuwar da yake so shi ne wannan magana ta zuhairu waman mene ne ya ishi tamani na haulan la'abalaka ya sani ya ce wa alamu mafi liyomi wal amsi kamlau ce na gajiya na ga yau na san jiya na san yau walakin na ne ana ilimin mafi gadin ali ce amma ban san gobe ba wato yana da tajirba mai zurfi a rayuwa kuma yana da ragowar imani da cewa babu wanda ya san gobe sai Allah saboda a wannan al'umma ta jahiliya yana daga cikin hukama wanda suke da kyakkyawan tunani suke da tsinkaye da hangen nesa da kallon rayuwa gaba da bayanta yace wa man ra'aitul manaya zai ba mu labarin abubuwan da ya kalla a rayuwa na jiya da yau din ra'aitul manaya na fahimci cewa ita mutuwa khabda ashwa tana da wato tana da mai ake cewa ne ma bugi dama bugi hagu khabdu ashwa asali abin nan ne azanci ne wato mai kadan karan kadan kadan ya ake cewa ne ma kadan ƴaƴan kadanya ko bugun ƴaƴan kadanya ai an san kadanya ko tabu idan mutum zai jefi tabu ko mangoro zai sami ice ne kawai ya wurga duk abin da ta tara kawai ta buga ta zubar da shi babu wani za'i na musamman to yace naga mutuwa haka take wa mutane wato tana daukan su babu lissafi na hankali shine khabta ashwa tasarrufun bi ghairi ta'aqqulin aw tabassurin da mutuwa take daukan mutane babu logic babu mantiki ga wanda yake jira mutuwa yanzu mun ta ki daukan shi wani kuma yana sha'awar rayuwa ta ta dauki shi ga wanda bai da muhimmancin komai a rayuwa ta bashi ta dauki wanda yake da muhimmanci ta dauke uba dake da ƴaƴa da suke jiran shi ga wani gauro da bai taba aure ba mai ko ta tafi da shi ta kyala wancan ta dauki malami da yake dalibai da suke bukatar shi ko ga wani jahili da bai da wani amfani ta ta kyale shi kaga babu mandikiya babu lissafi a cikin aikin mutuwa haka take yadda kake son ta kashe mutum ba ta kashe shi ba sai ta ga dama yadda kuke son ta rayu kuma ba ta kyale shi don kuna son shi ba to ra'aytul manaya khabda ashwa'a wannan garin buge-bugen nata man tusib tumitu duwan ta samu kawai ta kashe shi wa man tukhdi wanda kuma ta kuskure shi yu'ammar to shine yake tsawon rai fa ya harin har ya takwarkwashe wanda duka ga ya tsawarai to mutuwa ce da duka kuskure shi ta kawo sara ta kuskure shi ta kawo jifa ta kuskure shi ba dan Allah ta bar shi ba a cewa zuwairu ko wa man la yusani fi umurin kathirati duk wanda baya al-musana'a shine bin abu sannisan duk wanda yake da gaggawa ta surutu ta shiga shara ba shanu ko a kasuwanci ne ko a neman aure ko a zamantakewa ko a meye in ka zama kana da bakar gaggawa yace to yudarraf za a dinga cizon ka bi anyabin da fiƙoƙi wa yuta kuma za a tattaka ka bi mansami da kafar raƙumi mansam shine hafir wato tukofatu duk wanda bai bin abu sannu sannu zai gane kuran shi fil ajalatin nadama wa fit ta'annis salama ya yace ya gane wannan ma a rayuwa wa man lam yadhud an haudihi bi silahi wanda kuma ya kasa kare tafkin sa da makamin sa wanda ya kasa kare kansa ya kasa kare mutuncin sa da makamin sa yuhaddam to za a rugurguba shi wa man la yuzlimin nasa yuzlami duk wanda bai yi mugunta kuma shi sai mushi ba wanda za a ce dan ka ki mugunta kai ya kyale ka ko ka zama mugu ne ko ka zama wanda za a zalunta sai ka zaɓi wanne fiye maka waman la yuzlimin nasa yuzlami waman yaj'al al ma'rufa min duni irdi duk wanda zai je ya dinga sanya abin arziki min duni irdihi ba tare da ya kula da mutuncin waɗanda zai ba abin arzikin ba ya firhu waman la yattaqi shatma shati wannan abin arzikin da aka yi ma mutanen da ba san arziki ba san mutunci ba za su guje shi su ki girmama abin arzikin su ki mai da arziki abin alheri da aka musu da alheri wa man la yataqi shatma yishtami duk wanda bai damu sai an zage shi ba ko da man za a zage wanda ba a zage kawai shine wanda yake tsoron zagi dan zai ki yin abin zagi ko ba haka ba wanda duk yake bai je ce jin bai jin tsoron zagi shine zai zagi kowa zai faɗi abin da ya ga dama to ko za a zage shi din mutane ba za su ki zagin shi saboda bai jin tsoron zagi su ce to tunda ma bai jin zafin zagi bari mu ba zagin shi ba za su ce haka ba za su zage shi wa man yakuza fadlin fa yabkhal bi fadlihi ala qaumihi duk wanda yake da falala yake da alheri yake da wadatar da zai iya taimakawa na kusa da shi fa yabkhal amma kuma yazo yana rowa bi fadlihi da abin da yake da shi din ala qaumihi ga mutanansa yustagna anhu za a waye gari kowa ya hakura da abin hannun shi wa yuzmami sai kuma a fara zagin shi ai wani marowaci ne wani bayi da mutunci kai da Allah rabu da shi abinda duk kake ganin mutane sa da bukata a wurinka in suka roka suka tambaya suka sa rai ka ki bayarwa to dole su hakura me zai biyo baya sai kuma su dinga maka lamba da tanti cewa kai mutumin banza ne kai marowaci ne kai na hanan waman haba asbabal manaya tanallahu wanda duk yake jin tsoron abubuwan da suke sa a mutu to mutuwa ko za ta same shi su asbabul manaya din suna samun shi wa in yarka asbabas sama'i bisillami ko da zai hau sama da sillam da tsani ya ɓuya a sama duk wanda ka ga yake gudun abin da zai sa ya mutu to wannan bai hana a mutu yudrikul maut ko yawwa wa man yasna il ma'rufa fi ghairi ahli isa ke mai ta cewa wanda yake aikata abin alheri amma ba cikin mutanen alheri ba cikin mutanen banza kaje kana aikin alheri ya uda hamduhu zamman alai abinda ya kamata ka yi a gode maka idan kai sai a zarge ka wayan da mai kuma za ka yi nadama in ka zo nan cikin masallacin daga kanta mutane ƙwarani sai ta gode maka in ka yi saka je inda ake tace kace za ka karanta musu ba dai ƙwarani ba ne kuma abin arziki ne ya kun hamduhu zamman alaihi kuma za ka yi nadama jikinka zai gaya ma za ka san cewa lallai ka zo wurin da ba shi ya dace ka zo ba wa mahama takuna inda mri'in min khaliqatin yace duk yadda mutum ya kai yana da wata dabi'a wa in khalaha koda ya tsammanci takhfa 'alan nas cewa mutane ba za su za ta boyi ga mutane ita wannan dabi'a tashi to ulami sai an sani duk wanda aka ji an ce wani mahassadi ne ba inda ya taba declaring cewa jama'a ni mai hasada ne amma za a gane mahassadi ne haka makaryaci ba ne da declaring cewa jama'a ni makaryaci ne amma za a gane yau da gobe haka marowaci haka mafadaci haka mai gulma haka surutacce haka dan shiga shara ba shanu haka mai shuru-shuru haka mai haƙuri haka mai auri saki duk ko me halinka yau da gobe sai an gane ko da tsammanin ka wai ai ba a gane ba an gane ka bari wani abu ya taso na gori ka gani ka ja fada da wani ka gani ko ka shiga siyasa ko kuma ka bari in ka mutu ka gani duk za su fada shine wa ma yakun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takfa ala nasi tu'lan yace lisanul fata nisfun dan adam abu biyu ne halshe shine rabi wa nisfun ɗayan rabin kuma fu'aduhu zuciyarsa falam yabqa yace babu wani abu mai amfani da ya saura illa suwatil lahmi wa dami sai kawai statue na na nama da jini abubuwa mafiya amfani a jikinsa sune waɗannan guda biyun harshensa da zuciyarsa kamar da wani mawaki a zahiriya yake cewa wa ka'in tara min samitin laka mu'jam yace so da yawa baka ga mutum wanda yake mai shiru yana burge ka yake cewa ziyadatuhu aw nuqsanuhu bitakallum so da yawa baka ga mutum in yayin shiru yana burge ka abinda zai sa ya ci gaba da zama mai mutunci a wurinka ko mutuncin shi ya ragu bit takallumi da yayi magana ziyadatuhu aw nuqsanuhu bit takallumi wato duka mutane ɗaya ne har sai sun yi magana annasu sawasiya suna na a mataki guda har sai sun yi magana sannan za a gane kai wani yana da hikima wani yana da fasaha kai wani bai iya magana ba wani ya iya sharbota wani bai da usulubi wani bai san darajar mutane ba wani yana kaza wani bai kaza wani makaryaci ne wani bai jin tsoron katta kwana duk da haka za a gani eh shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ma bilalu kuffa alayka hadha ya kama harshen sa ko to shine lisanul fata din nisfun wa nisfun fuadu kuma har aje lahira annabi yace ma muazu babu abin da yake fa mutane a wuta akan fusakun su kaman abin da harsunan su suka girban musu Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani za mu saurara nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba ba a tsallake bin duko sai mu tashi umayyatu ibn abi salfi wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi